shirya rahama kuma a bayyana abin da yake sabani na sha'anin addini
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون wallahu Allah an zala ya saukar da mina sama daga sama ya saukar da ma a ruwa fa ya bi da Allah kuma ya raya kasa da ita ta yi tsire-tsire wanda yake da amfani gare ku da wanda ku kuke gani ba da amfani gare ku ba da mauta bayan mutuwan kasan in ta bushe kamar yanzu da ta bushe to Allah ne shi ya saukar da ruwa kanta sai ta rayu shi kan sai ka ga ta bubuga sai ta yi tsirtsiri to inna zalika fi zalika sani ki haka din la ayata wallahi akwai aya mai nuna tashin kiyama kamar yadda ka ta ta ta ta yi tsirtsiri bara sun suka gashi sun bushe sun duddige sun fadi kuma banda ma za a yi to wannan yana nuna maka Allah zai ta da matattu ai yawan mu bai kai yawan bayan gasa ba ko to duk Allah zai ta da su liƙamin ga mutane ya ma'una da suke ji masu jin ƙurani san ji na nura haka ne
وإن بين فرس وجهنم خالصا سعايا للشاربين
وإن لكم أقوى غريكم في الأنعام أتكن دبوا من نيمة سونة راكم عشاء تماكي أواكي suna cikin dabbobin nima da akwai abin da wata akwai lura abin wallahi akwai abin da za ku lura kun gani suke kuma na shayar da ku min mafi buɗin daga cikin abin da yake cikin dabbobin shi ne madara ya zama nono muna shayar da ku kuma muna shayar da ku min bayani farasin a tsakanin tumbi wajamin da jini to a nan muke fitar da darbanin sai da nono nono mai daɗin hadiya tumbi allah da ikonsa a tsakanin tumbi da nono yake fita kuma kalansu shi tumbin idan ya dafa abu sosai to shi ke sai ya kwanta bakin diddigar shi ne ake bayan gida da shi a tsakiyar kuma sai allah ya fitar da nono a sama kuma ya yi jini amma za ka ji bayi nono bayi kannin tumbi bayi kannin jini kuma bayan bai maga kama da su shi sai ga shi fari sama da shi kuma da jini ne ga shi shi kuma ka sai ka gan shi ja shi kuma tumbin shi kuma sai ka ga dattinsa ya dudduga zaman bayan gida to a nan labanan halisa nono tsarkakeke la shubu shehu babu wani abin da ke shuɗanya da shi min alfarasi na ga tumbin wadda da jini yin namin a ɗanɗano in da ka ci ma babu alaman tumbi ko jini aurin ko ɗoyinsa aulonin ko launinsa kaga yadda Allah yake yi kenan abinda dabba ta ci sai tumbinta ya nunar da shi idan ya nunar da shi sai kuma shi dattin ya zama bayan gida na tsakiyar ya zama nono na saman ya zama jini ya bi jijiya banda Allah wa yake da wannan iko kuma yanzu ana yi ne domin mu kuma wannan abu za ta bai mu nema ne sayin gam mai sauki lisharibi na ga mashaya ga shi na sada da umuru mai saukin wucewa makogoro layu gasu biyu ba abu shakewa da shi kuma kalansa bai nuna jini ba kuma kalansa bai nuna na bayan gida ba to Allah ce shi ne yake mana wannan mun gode don nimomin Allah ke fada to mu je kuma ga wata ni'imar nan wa min samarati ga daga yayan annahili da bilai wala nabi da inabai tattahi zuna kuna rikon sakaran abin sha minu gare su da suka yi jikon dabino ko inabi ya zama musu giya haka suke yi lokacin da ba haramta ba kuma wa rizqan hasanan arziki ne mai kyau a lokacin da a lokacin da ba haramta musu ba kamar ta dabino shi kansa abinci ne kuma arziki ne zabibi kaunin inabi abinci ne kuma arziki ne kuma kuna yin kunu da shi to duk kuna yin jiko da shi wannan allah ne Allah ne ya halatta muku to wanda zalika kasan cikin wannan kasan cikin wannan abin akwai la'akin akwai aya amma likamin ga mutane mene masu hankalta wanda bai hankali kawai sai ce an tashi nono jikin dabba yawwa وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون
to wata ni'ima ta uku a nan wauha Allah ya yi wahayi rabbuka ubangijinka wauha ya yi wahayi ilan hali zuwa ga kudan zuma ya mata wahayi an cewa ita hizi kirgi mini jibali daga duwatsu ki yi butan gidaje wanda za ki koma ciki ke da yayanki ki kuma ki kuma ki koma ciki ke da yayanki domin da shaidar daga itace aka ce kirki buyutan gida wani ma ya so daga abin da suke sa kango to yi gida kai bukukun nan allah mata izini kogon dutse kuma kogon itace kuma da kango saboda haka ka gani take shigan wayan nan abu yamnuna laki wanda suke bina miki kango shi min minar amaki da gurare guda uku wai za idan ba haka ba lamta abin ilaiha da ba ta tarowa cikin wannan lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana abin da mana na mabimin jayin ikonsa da babban hikimansa cewa an fitar da nono daga cikin tumbi da jini aka fitar da nono an fitar da sukari da arziki mai kyau daga dabino da inabi to sai allah ya ambaci kuma kudan zuma allah sun jalau gashi kuma ya sanya shi shifayan waraka ne min wahiyar dabbatun laifatun kaga ita ƙudan zuma dabba ne raunaniya limafi mai ajabi saboda abin da yake cikin rayuwanta da abin da take yi na abin mamaki albadiyatu mai kyau da kuma bakin al'amura to wannan dukkan yana nuna maka Allah shi kaɗai yake ikonsa ne kuma girmansa ne to to abinda ya ita gudan zuma ya ce mata ta shiga ukun nan ta yi ‘ya'yanta sun makuli sannan ki je ki ci min kulli samayati na daga dukkan furen dukkan furen ‘ya'yan itace kowanne ki je ki ci da mai ɗaci da mai zartsi da mai garɗi kowanne ki ciyo fasu kuma ki shiga su bula bisa hanyar ubangijinki wajen neman wayanan saboda haka udan zuma ko da ta yi tafiya da yawa ga su da yawa suna yawa duniya kowa ta san gidanta ba wanda zai shi gidan wani ka ga ikon Allah in ka je bakin ruwa kamar yanzu za ka same su kowa tana zuwa tana so kowa ta tafi gidanta za ta koma Allah ta zulula an hore miki komawa gidanki ba zai gagara ga yake ba to falata a suru alaiki ba ba na gare ki wayan ta wa a kogun da ya gagara za ta fita wadatar ne ba za ki fasa ba ne audu min ha kan komowa gidanki wayan ba ko ya yi nisa ba gidanta za ta koma kowace to saboda munkalatun mayura da duki kina jawuwa ga abin da Allah yake nufi da ke to ki ci kowane fure ki shiga kowane hanya ki sha ɗaya ruwa an hore miki ba za ki mata ba to Allah ya ce harun bin bulu ne a sharabu ita ma abun sha mai daɗi yana fita daga cikin cikinta ita zuma muktalibin alwanu wanda launinsa ya canja za ka ga farin saka bakin saka jan saka iri-iri kuma Allah ta fi shifa'u a cikinsa a cikin zuman akwai waraka daga cutaku libaliya kama dallalai tankiru shifa'ar wato ya mai da shi shifa'un fihi shifa'un walakin na ha wani kula ga dukkan ma cuta ita zuma magani ne ya ce amma an in ka sha da niyya makara ma sallallahu sallama annabi ya umarni ministan lagaban wanda cikinsa ya kunce wani ya zo ce manzala dan uwana cikinsa ya kunce yana ta zawani menene maganin sai annabi ya ce ka ba shi juma sha ya dawo ya ce har yanzu yana zawai ya ce ka ba shi zuma ya sha don a ƙa'idan masu magani zuma wai yana suke ciki to amma a shari'a annabi ce ka ba shi zuma sha na biyu ya dawo ya ce cikin ai ciki yana guda annabi ya ce ka ba shi zuma ya sha da ya komo annabi ya ce to allah ya yi gaskiya cikin ɗan uwanka ya karya sai ya ce ha na komo ne kawai dama cikin ya daure wato dama yana kaman ko yana yana son ko ya ta'alufi tambayin ta'alufi shi ne annabi ya ce da ya faɗa na biyun da ya komo a na hukun ya ce Allah ya yi gaskiya cikin ɗan uwanka ne ya karya Allah ya ce zuma magani ne na komai to saboda haka a cikin abdullahi dan abbas ya rawaito a hadisinsa ya ce babu magani ta cikin abu uku abu uku magani ne inda magani sai dai tsagun wanzami kamar gaho magani ne a musulunci ko da ke mutanen ma'in sun ilimin zamani suna cewa an fitar da jini cuta zai faru to amma in an yi kaho annabi ya ce magani ne ya ce kuma sai zuma an kasha zuma shi ma magani sai kuma lalas in gun yana ciwo masa yin magani ne amma annabi ya ce ni ba ni son a yi lalas na mutu yan wana kamar yadda ake yi majaki in wani gun ya ciwo an an yi wa mutum lalas zai yi to amma shi magani ne ya faɗa amma ya ce ba shi ba son a yi lalas amma zuma daga ho to ana yi har abada ana yin su ubbatu dan amir juhani ya ce manzala ya ce akwai waraka guda biyu shine daga zuma sai ƙulani wato ayan ƙulani shi ma annabi ya ce husnul ƙulani ma shi ita lima shi ta ka ɗauki ayan bayani wadda ka so duk ga abin da ka so magani ne amma yanzu maluma sun ce shan rubutu ne ne haramcin ma suka faɗa to amma ga annabi ya ce shan rubutu magani ne shehu sani kafin ga yana faɗan wannan yana fice mutane yanzu kuma kuna shan rubutun kuwa to yanzu mutane yanzu yanzu za da azumi haka kowa za ga ana rubutu an yadda magani ne ko mai kake nufi a rubuta ayan qur'ani ka je ka sha a wannan wata ramadana kowa in yayi azumi ya kan bude baki da rubutu da amma yanzu musulmi ba su yadda wasu sun ce musu haram ne to ga annabi kuma ya ce in akwai waraka cikin abu biyu ne da zuma da ayin ƙulani hassan zina ali ya ce idan cuta ya gagara ka nemi ruwan sama kuma a rubuta ayin ƙulani karbi durami a wajen matanka da daɗin ranta shi duramin ka kyauta da shi kamar su da ke nan to idan ka sha wannan rubutun yana warka daga dukkan cuta wanda aka san shi da ba san shi ba kaga mun bar gaskiya muna kame kame yawa yanzu san ma musulmi ko an yi rubutu shi abin kyama ne a gusa bakin tawada yana kyama kuma ƙulani ma shi bai yadda ayan ƙulani ana shafa kuma shi wai malami ne kuma duk abin da ya sa haka hasada ne na malamai suka yi wa malamai su da malaman zamani suna zaton in malami ba a masa ba a zuwa gunsa kamar da ana zuwa gunsa shi ne waje ya samu abin da zai ciyar da kansa to su da yake sun ga suna aikin gwamnati sai suka ce haram ne wai don su bata ma wani ai kaga ko addu'a da akan zuwa a ce wani ka je ya maka addu'a sun ce ba a yi kai ma ka yi da kanka kuma ba zai yiwu ba kuma ba zai ba kowa da abin da nasa to saboda haka to duk wannan malaman zamani ne suka yi haka ganganu don su bata to da suna yi da gangane a da suna yi boye ne har yanzu sun fito a fili ma sun ce a kori almaji a hannun malamai kaga sun fito a fili sun azada wa rubutun ne in babu shi malami ba zai ci abinci ba sun ce ba kyau su ga malamin suna ce abinci sun ce addu'a wani ya maka addu'a ba gaskiya wani to an hana an ga kuma malaman ba suna cin abinci suna sutura to kai sai aka zo a fili sai aka ce kai a kori almajiran suna tara wa malamai kuɗi haka suke faɗa ko wai suna tara wa malamai kuɗi na bara mai bara menene samu to shi to wannan duk saboda a ɓata ƙur'ani ne a ɓata masu mutanen ƙur'ani kuma Allah in an ce duk duk kowane hanya da ka sani da za ka toshe ma wani Allah zai buɗe masa wani wanda baka sani ba yawa to kaga babu ba yin hakan amma ya amma mutanen suna cin abinci suna kuma da yawa Allah mun gode wa a kiyaye zancen masu aibunta wani Allah sau ne inda fi zalika ka san cikin haka cikin shan zuma nan to akwai akwai cikin shan zuma nan akwai la'atan aya liƙaumin ga mutanen da ya tafakkaruna suke tunani fi sun yi tala cikin aikin Allah.
والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أجل العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير
Ana lura, ana ganin malaman musulunci suna zaune Allah yana rufa musu a ciki sukan ci abinci su yi sutura su rudin iyalinsu to da wayannan malaman zamani suka zo su sun ɗauka in ba ka karbi albashi ba ba za ka ci abinci ba to sun saboda haka suke neman malamai din su muna musu to wannan duk ba zai muna musu ba don Allah yana da hanyoyinsa da yawa da yawa baya da za ka yi kalgi ƙur'ani saboda Allah wanda Allah saukar da shi kana bauta ma Allah da shi a ce wai Allah zai wahal da kai wanda ba zai yi ba yawa wallahu Allah halakum ya shi halice ku da ba ku sun mai tawafa ku sannan Allah zai matar da ku in ajalinku ya gare wa minkum akwai cikin ku man yuraddu wanda za a mayar da shi ila arzal umri zuwa ga mafi kasan al'amari a khassi za ka ga yayi tsufa ya tsufa min harami min harami wal harbi ya tsufa ya tankwasa har ya kasa komai to Allah ne yake wannan al'amari ya sai ka baka nan ya matar da kai in an ajalinka ya yi ko da ƙarfinka ko ba da ƙarfinka ba ko kuma ya tsawaita maka kwana har ka zama abin mamaki to wannan allah ne ya aka an abi sa'idu kudi allah ya da shi ya ce wani mutum ya zo a allah shi muka ce Allah malamai sun ce rayuwar mutum kashi hawa hudu ne farko shi ne ake ce yarantaka shi ne ake ce masa lushu da larabci kuma ya wuce yarantaka sai na mawu lokacin ne daga nan har zai zama samari kaga hawa biyu kenan sannan kuma sai sai je kuma ya kai lokacin balagarsa shi ne iyakan ƙarfinsa ya kai shekara talatin da uku lokacin ƙarfinsa yake ya cika cikin ya ga matsayinsa daga shekara ishirin da biyar shekara kuma talatin da uku ya gama ƙarfinsa to sai kuma ya kai hulatu yana ya zama gwarzo shi ne a lokacin shekara arba'in a lokacin ƙarfinsa da hankalinsa ya cika shekara talatin dawo ƙarfinsa ya cika amma hankalinsa bai cika ba amma shekara arba'in da ƙarfinsa da hankalinsa ya cika sannan kuma sai shekaran sai shekaran kuhulatu daga shekara arba'in zuwa sittin wannan ne ake ce masa kuhulatu to shekara daga sittin daga shekara sittin zuwa saba'in tamanin to lokacin lokacin mutu ake ce shaihuwa ya su shekarar zuwa ke to daga nan lokacin sai gangara yana ci baya kiba yana komai dai yana lalacewa ƙarfinsa yana lalacewa komai amma sai dai hankalinsa ne yana cika in mutumin kirki ne daga shiga 60 70 80 hankalin zai ya cika ke yi amma in ba mutumin da ya rayu yana saman Allah ne daga 60 sai ga hankalinsa ya so bata sai ka ga yanayin wanda abu wanda ba abin mamaki da ba zai yi ba yawa to shi ke nan to harafin mutum ya fi shekara tamanin to a lokacin lokacin ana ce masa habibu lahi masoyin Allah ko bacci yake yi ya juya sai mala'ika ya nuna masa gafara saboda haka ibadan da yake yi da yanzu ba zai iya ba amma zai samu ladan har fiye da ladan ko bacci har ya ce tafi wannan lokacin ko motsi ya yi ko motsi ya yi sai allah sai allah ya sai a ba shi ceto zai ceto mutum da ya shekara cikin yana musulunci to zai har a lahira ma zai ceci kansa da iyalansa duka saboda haka tsawon kwana alheri amma ga mutumin da yake da imani amma in ba mai alheri ba in ba mai kirki ba ne to lokacin tsawon kwana musiba ne allah sau ke wani allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani to lokacin ne alama yake annabi yake addu'a alama ya wuzu kamar albuhul wal kasali وأرذل الأمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات Allah na neman tsarinka daga rowa da lalace da lalacewar rayuwar tsufin lalace da kuma azaban kabari da fitinar rayuwa da mutuwa Allah karba mutu rayuwa da fitinar mutuwa likai lalama don kada ya san ilmin ba da ilmin bayan sanin sayan komai idan mutum ya kai ya daga su saba'in su tamanin nan har ya zama bayan iya sanin abin da da ya sani to amma abdullikrimatu ɗan abu jihar ya ce amma wanda ya karanta alkurani shi ba zai zama haka ba ƙarfinsa yana karewa amma hankalinsa na karuwa saboda haka ba abin da zai mace Allah ce mace mu inna laka san Allah alimun masani ne da gyaran sha'anin talikansa kadirun mai iko akan abin da duk yake nufi duk abin da Allah ke nufi zai yi Allah za ka yi المجيء والله فضل بعضكم على بعض الكرد ومن الذين فضلوا برد ركبهم على مخلقة إيمانكم فمنهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون
Allah ya ce, Wallahu falala balinku ala balin, Allah shi ya fi bi ta shashin ku kan shashi, a mene yake fetattu cikin arziki ya halitte mu famin gunganiyu akwai mawadaci ya yi shi haka kuma ko ina ya kai sai ya yi arziki wa fakirin akwai matalauci shi ma ko ina ko ina aka ko a gidan wa aka yi sai ya zama matalauci wa malikun da wani wanda ya mallaka ya yi mai mulki wa mamlukun da wanda aka mallake shi to wannan Allah ne ya yi ba za ka iya canja ba sai dai ka roƙe shi kai ma ya fifita ka da shi amma kada ba ka ce wai kada ya bai wani ba zai haka ba ne kamar da zai na fi amma wanda aka fifita su aka sa shi shugaba ne a kan ko mai arziki ne ko kuma ko ko aka fifita shi akan matalaki kaga ai ba za su radirikin su mai da arzikinsu alama malakatai manu kan abin da hannun ta mallaka ba yanzu kai ka mai da dukiyar da kai da bawanka ya zama ɗaya kowa zai yi abin da ya so a ciki ba ka ba zai ba to yaya allah za a ce kuma bayansa su ne za a ce su ne abokan tarayyarsa kaga wanda rashin rani ne na allah alama da allah minan amali kan abin da muka ba su arziki na dukiya wa gaira da wanta su dukatar bainan a ce su yi tarayya tsakanin su kowa ba wani ba wani wanda zai yi ma wani hali ko wani ya bai wani ba zai almamali ko mawali a ce fi sa'un daidai suke a cikin dukiyar almana ne su lagu shoka su matalauta ba ba abokan tarayyar masu arziki ne akan arzikin su ba ko ma taron soyayyar ka sai abin da ya baka haka kuma bayi ba daidai suke da masu gidansu akan dukinsu ba to idan haka ne ka kai bayan aluna malam malikin layi ya da su sanya shashi wanda allah ya mallake su a ce su ma Allah ne yadda Allah ne ke yi haka da su saboda haka ba daidai ba ne yanzu abin fi nimatin layi da niman Allah ne ya shaidu na za su yi gaddama su kafin ma niman Allah sun yi daidai har su yi abin da mutuwa kara tun da suka samu Allah abokan dariya والله جعل لكم من أزواجكم وأزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وأولكم ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
والله الله shine jale lakum ya sanya muku min an buzukum daga kayukanku ya sanya muku a zuwa jama'atar falaga hawa ya halitta hawa umarnin da adamu daga hankalin annabi adamu wasa'iru da sa'i sauran mata du an halitta su min nudafin ijali daga maniyin maza da mata wajen lakum min azwajikum sannan ya sanya muku daga matayenku Allah da alherin sai sanya a jikin matayenku kuma sanya muku bani na yaya maza da mata ko maza ko mata ko maza da mata wa fadatan ya ba ku jikoki kaga ɗanka kaga jikanka duk Allah ne wannan auladu auladu wanda kuma ya azuta ku mina ɗai badi daga tsarkan abu wanda za a ci mina alwasu ma da ya'yan itace iri-iri da ƙwayoyin iri da dabbobin iri-iri da za ku ci namansu kuma yan adam ne kawai Allah ya muku haka a fabil badini yanzu da ƙarya ne shi ne gunki yominu za su imani obini matila da neman Allah da ya yi su ya ba su ya mata da yaya da jikoki su ya kuma za su yi ma Allah kafirci bai dace a yi ma Allah kafirci ba ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون
ويعبدون من دون الله سنا بوتا ما وني ابو الله با ma la yamlikuna ba su abinda ba su mallakan rizkan arziki lahum gare su ba zai iya arzuta ka ba ba kuma zai iya talauta ka ba ba zai iya kashe ka ba ba zai iya kuma raya ka ba yanzu wannan abauta masa to suna suna sanin malayan rikulam abinda bayan musu mallakan rizkan arziki mai sama daga sammai wal'ar daga sai da tsirrai a ƙasa da kuma arziki na sama wanda ba su da shi balle su musu Allah ce wala ya ba kuma za su iya yadda nuna da shi ba su da iko kuma kan komai su ne gumaka wannan za a bauta musu bai ya zace ba ولا تقربوا لله نفسا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون
kada ku falatar ku kada ku sanya alamsa da misalai lillahi ma'alla la ta yi alulahu lillahi ashbah kada ku sanya masu kama da Allah Allah bayan ya kama da komai tushriku lahum bi ku ce za ku musu tarayyar shi inna Allah ka san Allah ya lamu shi ya san bai da misali ba kaman Allah ba misalin Allah wa dun ku la ta'lamu ku san haka ba yawa ku ba ku san haka ba amma shi Allah ya san shi bai da kini bai da abokin tarayya na gaba ko na soyayya duk bai da shi
سلف الله وسلمنا عبدا مملوكا لا يقدر ولا لا يقدر ولا شيء وما رزقناه منا رزقنا حسنا فهو ينفق له سرا وجهلا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا Allah ya sanya misali misalin gashi nan abdan mamluka bawa wanda ya- wani ya mallake shi sifa ne wanda zai mai zai shi da shi daga ɗa bawa an mallake shi wanda ba layar duru ala shayin ba da ikon komai don shi bai mallaki komai ba to wa marar nau da wanda kuma muka arzuta shi rizkan shi kuma ɗa ne muka arzuta shi arziki hasanan rizkan minna rizkan muka ba shi arziki daga gare mu hasanan mai kyau fawwa shi a cikin dukiyar nasa yanzu ko yana ciyarwa sirran wa jaharan da fili da boye bai tsoron komai nasa ne mallakarsa ne ya ta sarrafi kai fa duk yadda ya so zai yi ya diba bayan ya diba yi wannan duk ya yi to na farkon misalin shi ne bawa kafin wanda bai mallaki komai ba shi ne kafin ko kuma allan kafin shi ne gunki na biyu kuma shi ne mumini ko kuma allansa shi ne allah hal ya sauna shin za su musanta za su daidaitu wannan ba- bawa ne a mallake shi bai da komai da wannan wanda yake mai arziki ne ɗaya an ba shi dukiya yana yi duk da su kamar allah ya ce ku za ku daidaita wannan bawa mallakake wanda a, gajiyayye da ɗa mu- wanda yake da da dukiya yana ta- yana ta sarrafa cikin dukiyarsa daidai suke ba daidai ne suke ba a shi bawa dai ba- gajiyayye ne da kuma yana cikin dukiyarsa saboda haka ba daidai suke ba waye fi shi ne da mai dukiya mai tasarrufi shi ne allah ya ce amsa shi ne la to shi ne allah ya ce alhamdulillahi misali ya ta- ya ta an saka misali an gane godiya ya tabbata ga allah shi daya balbali aksar yawancin mutane kafirai lalun ba su sanin abinda suke koma kansa na daga azaba domin abin da suke yin zai ja musu azaba saboda haka Allah ya gode ma kansa da kansa yake alhamdulillah ya saka misali mai imani ya gane mara imani ko bai gane ba to shi ne Allah ce to godiya tabbatar ma Allah وضربناه مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مؤمنه اينما يوجهه لا ياتي بآيات غير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم
ga wani misalin kuma wani rabar lawa Allah ya saka matsalar misali na biyu shi ne rajulaini mutum biyu ne a hadu ma ɗayansu a kanmu bebe ne bayan iya magana na yadda alashin bayan da iko kan fahimtar komai bai fahimta ba fahimtar da shi shi ne kurma ke ko domin ba ya ji ba a je da shi wawo shi kallon alamar damu abu ne nauyi ne akan shugabansa ko kan uwanka ne to nauyi ne a kanka don ba zai amfane ka ba kuma aina ma yi waje duk gunda ya fuskatar da shi ka gunda ka aike shi duka la ya tafi harin ba zai zo da alheri ba domin shi biyan bukatar babu to wannan shi ne misalin kafiri hal ya tabi yanzu wannan ba zai daidaita kowa da shi bebe kurma wanda ba ya fahimta ba fahimtar sunan zai daidai wa manya umar ya alli da mutumin da yake umarni da adalci ya san adalcin har yana umarni da adalci daidai suke ba daidai suke ba wahuwa nadiru shi yana magana na fi mai umfani yana umfani to da su daidai ba daidai su nadiru linnasi yana magana wa mutane har su numar dubbin da aka umarne shi zai gane zai biya bukata da wannan kurma bebe wanda ba fahimta wanda yake nauyi ne akan ma wanda ya mallake shi za su yi daidai ba daidai suke ba wahuwa shi kuma za su raɗin yana kan hanya mai yake mustaƙin mikekiya shi ne na biyu shi ne mumini shi ne mutum da yake umarni da alheri da ya adalci kuma in ka yake zai je ya biya maka bukata wannan kuma shi ne kafiri wanda shi ne kurma bebe wanda ko bai fahimtanka ba ka fahimtansa da su daidai ba daidai suke ba to musulmi ya fi kafiri wallahu walillahi
ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كمثل البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير
Rabbin samawati abin da yake boye a cikin samai bakwai, walar daga sai bakwai, walillahi na Allah ne. Da na kirkin da mara kirkin duk na Allah ne, Allah shi ya jice su. Saboda haka, Allah ya san abin da ya fake a cikin sama da ƙasa. Duk yawan abin halittar nan, Allah ya san su ɗai-ɗai, ɗai-ɗai, gaba ɗaya ya san su kuma kowane abu ya san umfaninsa wa ma'amin sa'atu al'amarin tashin kiyama bai zamo ba ba wani abu ne mai wuya ba illa ka lamhil basari sai dai kamar wulka ya ido in taso in tashi kiyama ya zo kamar wulka ya ido an mutu la haula wala quwwata illa billah awwa ko ma ya fi wulka ya ido don kunne kawai fa ya kuni da ya nau da wajen shi da lafazin kun fa ya kuni da lafazin yiwu ne sai yiwu in Allah ya ce duk ganuwa duniya mutu yanzu gaba daya ba wanda ya gaji kowa ya mutu Allah inna Allah ka san Allah ala kulli shay'in bisa dukkan komai kadirun yana da iko yana da iko ya tayar da tashin kiyama ba a shirya ba wallahu Allah a hararrakun shi ne ya fitar da ku yin buɗin daga cikin mahatukun iyayenku mata lokacin da aka fitar da kai lata alamu ni shayar ba ku san komai ba yadda ruwa sai an ɗebe shi haka ake dibanka ba za ka iya yin komai ba Allah ya fito da kai daga cikin iyayenka wannan iko na Allah tana da girma ka duba fitan mutum da lokacin da yake fita da gun da yake fita da kuma ka tuna lokacin bai da ƙarfi zaman sa a ciki abin mamaki ne ciki da zafi amma bai cutu shi ba to da ya zo fita kuma bai da ƙarfi gun da zai fita kunci ne Allah ya fitar da shi daga gu bai san komai ba wajen na kuma sama ya zo ya sanya muku ji ka zo ka zama kana ji kana gani wala fara da idan duna kuna gani wala da zukata kuna tunani ikon Allah bai da yawa nan da Allah kun don ku tashkuru ku gode ma Allah ya muku haka ne don ku gode ma Allah idan mutum ya san gunda ya shi fito da yadda ya zama shi mutum har yana a tinkaho da yadda aka yi aka fidda shi ya tabbata dai ba dabararsa ba ne ba karfinsa ba ne ba iyawan kowa ba ne wannan ikon Allah ne so so mun gode kalam
ألم يروا يديه مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون alam yaro shin kan ba su gani ne illa ɗaya zuwa ga tsuntsaye ka lura da tsuntsu mana ga sunan musakharatin an hore musu fi jawin samari a cikin sararin samaniya an hore masa sama yana tafiya yadda ya so ko ya girgiza ko bai girgiza ba shi ne ma yake mayun suku hunna lokacin da suke sama nan ma yake rike su idan mu inda kabli an yadi lokacin da suke fuka fuka to in sun kama fuka mutum suna tafiya haka wa yake rike su wa ya rike su kowa ya tsarasa Allah ne ya rike su inda kabli an yadi hinna musliya ko sun kame fuka su ko kuma su bude shaka suna tafiya wa yake yin haka Allah ne yake yi ya hana su su fado a ƙasa to saboda haka ikon Allah suna da yawa tsuntsayen da muke gani a sama iyakan saman da Allah ya hore musu shine mil goma sha biyu a sama amma ba su wuce mil goma sha biyu dukkansu duk yawonsu a cikin mil sha biyu ne sama can Allah bai hore musu ba kuma ba su zuwa kuma ga sunan su yi fuka-fuki a su yi fuka a tashin wani lokaci ya kayan fuka-fukinsa kamar dutse yana tafiya wani lokaci su mila yana haka to yanzu wa yake musu wannan Allah ne yake yi to ina san fi zalika cikin haka layatin akwai ayoyi na wahadaniyan Allah da kaumin ga mutanen da yuminuna suke da imani yadda ya halice su ya da gunda yumsiku a yumkin wadai yaro ya halice su yadda ta tashi ya kan samu gare su kuma ya halice sararin zamaniya ita kuma ta daidaita da su a sararin samaniyar nan ma akwai halittu ba su karo ba su karo da komai a cikin halittun Allah kun to waye haka shine Allah
والله جعل لكم من أنفسكم سبحا وجعل لكم من جنود الأنعام جنودا تستخلقونها يوم صالحكم ويوم يكرهكم ويوم يكرهكم ومن أسواتها وأوبئها وأشكالها أثاثا ومشاعرها
wallahu Allah ya lakum ya sanya muku sakanan gunni tsuwa bibutu a cikin ɗakin ɗakunan Allah ne ya sanya wa mutane nutsuwa a cikin ɗakunansu mauli an taskunu na shi wanda za ku zauna ku nutsu Allah ne ya muku haka dabbobi da Allah bai musu ba suna da gun zama suna da gun zuwa haka suke yawo waja'ala lakum ya sanya muku kuma min juludin lanam daga dabbobin daga fatan dabbobi ya sanya muku buyutan gidaje kamar lema kamar kubba wato laraba su abin da suka yi fatu ne suke suke yin bukkokinsu da shi in ka fatan shanu ko raguma sai a busar da shi idan suna tashi sai su tattare sai su dauka idan sun je sai su yi buka sai su safa lokaci ɗaya su zama gidansu allah ne mai wannan to allah ne ya yi wannan ko lema ko kuma kubbobi ta zai bunawa kuna jin saukin dauka sai ku dauki gidanku ku tafi da shi yau maza ni kuma ranar gauranku in kuna tafiya sai ku dauki gidajenku ka lema an kunje sai ku kafa sai ku shiga wayo mai kamata kuma da ranar zamanku shi wannan fatan dabbobin shi ne kuke bukka ku zauna ciki kasan su sahara ne wamin azabiya kuma ya da sufinta wa aubariya da wabarinta shi ne gashin fatan rakumi ai gashin rakumi shi ne wabari sufi kuma gashin tinkiya da akuya wani da gashinta Allah ya sanya shi a sasan kaya wa mata'an da jin daɗi ilahi ne har yayi wato mata'an shi ma abin jin daɗi ne da burutukun ga gidajenku ka gani kamar ka musulun kamar shimfiɗu waksatin da tufafi kuna yi da wayannan gashin dabbobin nan kuna shimfiɗawa ku zauna yanzu da buzaye in ka ga buzu mai kyau in ka gaggaga cibi a zuzu za ka mutunta shi ko kamar wanda yanzu da suka zo suka ce suka zo farkon abin da suka ce buzaye ma wai fatun da suke masallatayya wai na jesa ne aka fitar da buzaye da aka zo kuma an fitar da buzaye fata bai da amfani sai kuma suka ce a bari sadaka ko na lahiya ne a tara su sai eh wayo sun hana shin fidawa su yi sun hana shin fidawa to shi kenan amma su haram ne su amma kuma daga baya kuma sun ce a ba su sayar kuma har ma shari'ar Allah ya ce ba a sai da su don kai da kai lahiya ba ka sayarwa ba abin da ya halitta ka sayar dama amfanin su kenan akan akan gyara su a zauna kansu da gidaje da sauransu duk da da ga dattijo yana buzunsu ya zauna yawa a makaranta malamin mu da buzunsu sai sai aka ce duk wani haram ne a ɗiba duk a zuwa da su da aka ce aka zo aka ce aka yi da wuni sai suka ce a ba su su sayar wa ya halatta a sayar su ya halatta musu amma kowa ya sani layya ba a sai da komai a jikinsa to amma su wai ya halatta a ba su su sayar saboda haka in an yi ta layyar sai a tattara fatun shi ke na sai a je a sayar sai a tara kudi Allah sauran ji wallahu Allah shi ne jarin lafin ya sanya muku min ma'alaka daga abin da halitta cikin gidajenku da itatuwa da girgije Allah sanya muku zilalan inuwoyi don ku huta jan uzille ta ƙi kuma shahara shamsu a cikin gidanku Allah halitta muku itatuwa da girgijen ya wuce da kuma ɗakunanku yana kiya ya yi kuzafin rana waje alalakun ya sanya muku min aljibari daga duwatsu a ƙananan gidaje jam'u kinni goma ya cikin abinda ake zama fi cikinsa kamar a cikin duwatsu ya muku kogo da ramuka idan muka ta ya shiga akan shiga kogo a huta akan kuma saradin kamar rami haka shi ma aka huta Allah ne ya muku haka ku yi maganin rana wajen halakun sarabiya anya ya sa muku kuma riga riguna me ita amfanin ya ce ita marigan ta ƙi kuma harra tana kiyaye ku zafi da sanyi da kuma tsarki ai rukuna suna da amfani ko ya kiyaye ka zafi da sanyi kuma ya kiyaye maka tsarkinka wasu rabi kuma allah shi ne sanya muku wanduna sakikun da za su kiyaye ku ba su kuma yakin ku wato nan da sarabi da nan yana nuni kamar sulke riga ne na garbe sai a kai kawanya kawanya sai mutum ya sa in an harbe shi ma sai harbi karfe in an doke shi ma sai doke karfe wannan Allah ne ya sa muku don me shi ma zai kiyaye ku daga dukkan shari to kazalika haka kamar Allah yadda ya halicci wannan abubuwa mutumin ne mata yana cika nimansa na a duniya ne ku kanku Allah yana cika nimominsu da wanda muka sani da wanda muka sani ba na ya haluku mata ta yi ne dai Allah yana halittar abin da muke bukata lalakun don ku mutane tuslimuna ko kwa musulunta ku gani wannan abin fafa Allah ne ya san yadda ya yi kamar yanzu mutanen zamanin su sai su ka fariya wasu na zini to waye na abubuwa tun da akwai to waye ilimin waye ne Allah ne Allah ne ya yi nima mu bayansa yawa da wuri inda wallau idan kun juya kuka bar musulunci kuka kakar duk wani ni'imomi ba ku gane ba to shi kenan wa inna ma alaikal balagu kai annabi aika ne yake kanka ka kuma isar da aika al-mubinu bayananne al-imlangul bayinu wannan lokacin tun ba ce ma sai yaki da su ba
يعرفون نعمة الله وينكرونها وأكثرهم الكافرون
yarmuna suna sanin nimata la liman Allah ko kafiri ya san liman Allah yanzu duk abin da muke faɗan waye ba zai gane ba ko kafiri ne zai gane yukiruna bi anna amini suna tabbatarwa lalle daga Allah wannan mu amma sun mai yunkiruna saman sai ku su yi gaddama sai su yi ma Allah shirka wa aksarun yawancin su kafiruna kafirai ne da wayannan liman ba sun kafice ma Allah mu je alhamdulillah idan mutum ya yi tsuntun kudi ya shara musulunci in kudi ne wanda ya kai mai amfani don kamar ba kamar su dubu ɗaya su da kaga ba tsuntuwa ba ne kasa kasa mu kudi mai amfani to da da yake kudi gun ajiyar su a su su su jaka ne A- ya- kudinsa yana jaka haka ya sa ya manta to idan ka tsinta sai ka ajiye kudin a gida ka rika yawo da jakan abun da kake zaton mutane suke zuwa kamar bakin masallaci har kasuwa za ka rika jirwa ta ka jakan don ya gani ko wani zai gani ya ce nasu ne in ya ce nasu ne sai ka tambaye shi menene yake ciki idan ya faɗa daidai da sai a bashi amma kudin kai za ka lissafa ka ajiye gunka yawa amma wato idan idan ba mai yawa har shekara za ka ajiye har shekara to in shekara ya yi ba a samu ba mai shi ba to kana iya amfani da kudin amma in ya zo za ka biya shi kana iya ba su da sadaka da shi in kana da wadata sai ka sadaka da shi mashi mai kudin in mumini ne yawa sannan shi assalamu alaikum mana kan waɗanda aka yi bayani na mace mai ciki ko mai shayarwa ko tsoho da aka ce za su ciyar shin ciyarwa zalla zai a kansu ko kuma sai saura azumi za su kuma ciyar
wato a wannan maganan malamai sun kwaba shi ne idan mai ciki za ta wahala ko ɗan cikinta zai wahala to za ta sha ruwa amma ba za ta ce ba sai rami ko za ta yi in azumi ya wuce ai to cikin zai wuce ko to cikin za ta yi rami azumi yawwa haka kuma shi ita mai shayarwa ma haka ne to haka kuma tsoho amma tsoho shi ba zai ciyar ba zai sha ba zai ba zai rama ba zai shi in ya sha in ya kai tsohon da zai sha to in ya sha in yana da wadata ya ba da sadaka mudu shi ne cewa in ba da wadata kuma don kasan tsufa ba rakuwar kyau a cikinsa yau gaba gaba ne to ba ba ba wata a cikin sa to saboda haka in yana da shi shi zai ciyar in ba da shi kuma to Allah ya sani yau to haka kuma duk wani wani mai rashin lafiya magani
sannan shi assalamu alaikum malam da wanda suke kira a salatu a farkon dare da wanda suke kira a ƙarshen dare wanne ne da ya ne ko kuma duk ne a daidai kan aishi na karshen dare abinda ka aka rawaito kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sun sani ko suna fada wayo a sabilu salam ne suka gani amma su ma sun sani a salatu sai alfijir ne ake to shi ne ai shi ne nake gaya maka irin abubuwa ne da suka yi suka kowane abu suka samu sai su juya shi don abi su yawa shi sun suka juya ne don su rikitar da hankalin jahilai ai ko tuba ne ma ko mai duk abin da ka sani sun samu akasin da suka yi a salatu ana yin sanne ne in asuba ya yi amma wanda suka cikin dare da suna ne kai ma malamai sun yadda a dukkan littafin fikihu akan kira sallan asuba akan kira sallan asuba tun cikin dare kamar karfe uku haka har hudu har abu amma ba a salatu ba an kaji an yi da salatu to lokacin sallah yi wanda ka ga bayan kirdamta ne amma yanzu kawai masu cikin tsakiyar dare na wanda bai sani ba kaga wani ma ba zai cewar ba kuma da ba lokacin sallar bai ba muna zuwa a nan da kowa ya sani a ina kaso masala a makka da madina to har yau har yanzu a dukkan kudin sun je haji nan ana a salatu da yau ne sai a salatu sai ta ke alwijin in dai ma an ce an ki dai sun ɗauka wai malamanmu na na yadda su ba sani ba ne to har yanzu gunda aka so masalla a masallacin manzon Allah da na Allah masallacin Allah ba a yin asalatu sai a fiji da fiji to ina ne aka samu wani abu ne
sannan ta ce asalamu alaikum ma menene ake nufi da kulle ko tsari shin al'ada ne ko kuma addini ne a addini Allah ya ce ma annabi ya umarni kansa da matansa da matan ‘ya'yansa mata da ya- matan musulmai ya ce musu su kusatar da jilbabinsu shi ne su lulluɓi kuma su su fita wajen fita kuma ya ce wa karna fi wuce kunna ku tabbata ɗakunan ku matan ne kawai zuwa shaidan ya ya yi don yanzu kan mata sun zama abin bakin ciki don ba su yadda da kullum na gaske yawa ko mai da su da rana suke yi yawa amma kan aya ne na ƙur'ani ba wani hadisi ne ko ko kuma ni ijma'in malamai ba lallai wannan yana nan wannan ya ce assalamu alaikum malam mutum ne yake da iyalinsa suna gidan haya kuma tana fita da kananan tufafi a cikin ta kuma ya yi mata nasiha bakin gwargwado ta ta yi da daina to a nan ne a umarce ta ta bari idan ta ki me ya kamata a matsayin mutum kusur da zai mata suna gidan haya wani Wannan ne?
tana fita da kare da kananan kaya
mhm kuma ya mata nasiha ta bari zai iya rabuwa da ta kan wannan dalilin ai shi ne na ce yanzu zai bala'i na samu mutane ko ya samu matan ko ya samu mazan dole ne za su ta in ya- a ƙa'ida kan tun da yake wannan farilla ne ba suna ba in ya ga zai iya ya rubuta inda ita sai ya rubuta ta shi ya fi masa amma inda ba zai iya rabuwa da ita ba kuma sai sai ya bar wa Allah ya yi karan abin gun Allah don yanzu yawancin mutane karan karan matan ake ga Allah don abu- abin da yake abin da duk ba za su yi ba Mhm.
wannan da ƙarshe wannan da kuma shi Allah shi da kuma da shi waɗannan dabbobi wanne ne tafi a wajen lahiya akwai a kofin su tun da ya kora ko da kuma yi kusa yana wanne ne ya fi abin da biyun da alahiya ne shi ne rago sai kuma sai kuma tamatan sinkiya sai akuya sai kuma ai- ai, sai bunsu sai akuya yawa sannan a zayya ba sattu sannan na ke kawo su shanu su raguni amma a hadiya da yake ana nufin nama ne an an fi son mutum ya yanka rakumi in yana da hali ko saniya sannan tu- eh, tunkiya ko akuya
sai da shi shi Allah shi ya kuma da mutum zai iya zuwa makamanta da ƙananan yara kamar yin shekara da ko shida
Eh, eh, eh, zai iya zai iya ai musulunci bai hana yara su yi abin nan ba shi da wani yaron ma da tunanin da har ya girma abin da ya gani ba zai manta ba
assalamu alaikum Mhm, Allah shi ya kuma mhm, kuma ya da ɗaukaka mhm,
shi kamar yadda ko shi ba da tsarin tsarin tsaka mhm, sai ya kai wani da yawa mhm, ko kamar wanda zan sai shekara amma da zai misali mhm, misali mutum yana da zuwa da wani ko wani tamanin ba shekara mhm.
zai iya maka zaka ko ko sai a a sai ya kai wancan yawan kuka da ranar sanin da To, kun san kullum na kan ce muku maganan zakka ba ni so don na ga mutane sun karkata sun rikitar da mutane yanzu ba na mawa sai ka shekar- sai kana dubu dubu ɗari biyu sai dubu ɗari ya- ya biyu ya shekara bakwai shi ne lissafi kaga su- su- su- suna neman su sa mutane su bar zakka to amma kamar tambayan ka da kai saboda Allah in ka samu kamar dubu tamanin nan ya ce ka hannunka za ka fitar da zakka shi ne za ka yi wannan wannan abin da an soma daga har shekaran ba ma wa dubu ɗari da miliyan ne to yanzu bana duk sai da kana da dubu ɗari biyu ya shekara kaga za a ci hakkin Allah to
sun ce mun da ya zama gari ne ba miliyan ɗaya da eh miliyan ɗaya ba da dubu da na ji na gaya maka dubu na na ji ma a wurin wajen masu wajensu sun ce wai miliyan dubu ɗari biyu suka ce Ah, oh yau miliyan miliyan biyu miliyan miliyan biyu ne ni miliyan biyu ne wasu ka fada a dubu ɗari biyu kam ai ai ai ai abin nan Du- miliyan biyu ma suka ce to a kaga abin in ka yi daga da dubu ɗari bakwai mene mene to a- saboda haka na ce maganar zaka sai da in in mutum ya yarda da ni abin da zan gaya masa in dai Allah ya ba shi neman ya samu kamar dubu tamanin ko abin nan ya shekara yin zakan sa yawa eh? ya ko arba'in mutum ya yi zakan sa duk yawan kudin da kuka kasa kudin za a za- za a kasa arba'in ne a ɗauki kashi daya yawa ya haka Allah gafarta mana Allah gafarta mana yayin mu Allah gafarta mana yayin su Allah gafarta mana malamu Allah gafarta musu Allah gafarta mana malaman su Allah kiyaye mu Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya Allah kada yi mana fitinu Allah kada yi mana musulmi don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah gafarta mana Allah gafarta mu dukkan jama'a mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah la la la qayyum la ta'udhu sunatu la ilaha illa Allah min shururi wa la yughni shay'un وهم لا يؤوده إلا هو العلي العظيم. Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye mu Allah ba mu lafiya Allah ba mu zaman lafiya abinda muke tsoro Allah ya mana maganin sa abinda muke so Allah ya ba mu duk wanda yake da bukata na alheri Allah ya biya masa duk wanda yake da wani abin da yake tsoro Allah ya kiyaye shi Allah ya amintar da mu Allah ya amintar da mu a gidajen mu Allah ya amintar da mu a yayayen mu na albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ألم نشرح لك صدرك وجعلنا لك المكلم والمنور رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر فإذا فرغت فانصب إلى ربك Allah mana lutfi Allah sauƙi mana al'amura Allah sauƙi mana bukatu Allah raba mu da wuya Allah raba mu da bakin ciki Allah raba mu da wahala a duniya da lahira duk abin da muke nema Allah ba mu duk abin da muke zo Allah kiyaye mu ƴaƴanmu na musulmai da suke neman ilimin addini da ilimin zamani da sana'o'i Allah bude musu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam وهو في آل Allah mana albarka Allah ya albarkace mu wannan ba zama namu Allah masa albarka don albarkan annabi da albarkan abinda muke nema duk Allah ba mu albarka abinda Allah ba mu duka Allah ya masa albarka Allah ya masa samun albarka mu kanmu ya samu albarka mai iyalanmu Allah sarrafa Allah turo mana da albarka a kasan Allah turo mana da albarka a angoyinmu a garinmu Allah aiko mana a kasanmu Allah aiko mana albarka a garinmu Allah aiko mana da albarka a angoyinmu Allah aiko mana albarka a gidajenmu Allah sa mana albarka Allah sa albarka a hannunmu don albarka a nabi sallallahu alaihi wasallam لا ما أنت مثل دعائك والتعبد فقد دعونا كما أمرتنا فهو يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين